يجي حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأهوص شين سلام ابن سليم الحنفي عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي عن زيد ابن وهب قال عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su alhali as-sadiq mai gaskiya ne al-masduq wanda kuma aka faɗa ma gaskiya ne kana ga abin da yake musu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman cewa ɗayan ku duk ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa har kwana arba'in yana ɗigo mani sun mai kuna alaƙatar misla zalik da an cika kwana arba'in sai kuma alaƙatar sarin jini ya kuma kwana arba'in yana haka nan sun mai kuna matsatar misla zalik nan cika kwana tamanin sai kuma tsoka kuma ya ba Allahu malakan fayi umaru da arba'i kalimat na ne mahallin shahin na kawo wannan hadisi a cikin wannan bazi idan ya kwana 120 kenan su ne wata hudu daidai da daidai to bayan wata hudun sun cika sun mai yaba Allahu malakan sai Allah ya aiko wani mala'iki yi umar da arba'i kalimat za a umarce wannan mala'ikin da wasu ababe kalmomi guda hudu wa yi ƙalu lahu sai a ce mashi wannan mala'ikin uktub amalahu ka rubuta aikin wannan halittar da za a halitta idan mace namiji wa rizqahu kuma ka rubuta arzikinsa sannan wa ajala ku da kuma ajalinsa wa shaqiyun aw sa'id sannan ka rubuta marashi arziki ne ko kuma mai arziki marashi arziki dan wuta kenan ake nufi anan mai arziki kuma da aljanna Allah ka sa rubuta mu cikin aljanna saboda haka duk shure-shuren da mutum ke da faɗi-tashin da yake yi kaddara ta riga fata an rubuta duk aikin da zai amma duk da haka ba ce kuma in an ce ana bida application ma'aikata ka za a ce kakka rubuta ba an ba ta ko don baka sani ba an rubuta ka ci ko ba a rubuta ka ci ko ba ka sani ba a faɗi ma abin da aka rubuta ta a ciki ba in ka samu ka ce alhamdulillah an baka samu ma ka ce alhamdulillah haka ɓata rai in ka ɓata rai kana hushi da abin da aka rubuta ma kenan turan da aka rubuta ma rai to da wa kake hushi ba dai mala'ikin da ya rubutun ba don shi umarni aka ba shi to ni kuma dai ban ce ga wanda kake hushi da shi ba amma kai ka san kowa ne sannan wa rizqahu arzikin da zaka samu to ran da ka faɗo duniya har ran da zaka bar duniya duniya na rubuce na ci da zaka ci na sha da zaka sha na tufafi da zaka tufanta gidajen da zaka gina da motocin da zaka sai da mine duk gaba ɗaya rangaman da zaka tara suna rubuce ba ka tafiya lahira kuma sai ka cika su cikin saboda haka fala ya hamilan na kuma istirba a rai jinkirin zuwa arzikin kai ya ingiza ku an tafi ba hufi ma'asiya ku je ku da arziki ta hanyar sabo a ka jira abin nan da aka rubuta ma yana nan in ba a rubuta ba kuma ko ka bi hanyar abin nan na sabo ba ka samu matsalar kuma kenan inda mutum ya bi hanyar sabon ba zai samu ne to ko ya bi bai samu da ba sai ci nan duniya ba in ya so an je lahira duk yadda za ta yi ta yi ko to in ba a rubutun ba ko hanyar sabon mutum ya bi bai samu in kullum yana binne jarirai bai samu ثم ينفخ فيه الروح sannan sai a busa mai rayuwa kamar yadda su malamai suka ce kwanuka idan mutuwa yake a cikin ciki wata hudu da kwana goma kenan ko sannan sai a busa mai rai daga wannan lokacin ne mace za ta fara jin motsin ɗa a cikin cikinta amma kamin wannan lokaci ba ta jin motsin ɗa هو الذي خلق الموت والحياة Allah shi ne wanda ke halittar almauta rayuwa a cikin gangan jiki a halittu mutuwa a cikin gangan jiki a halittu rai kuma cikin gangan jiki da an sanya rayuwa shi kenan wannan gangan jiki ya rayu da an ɗaya rayuwan kuma shi kenan fa'in rajula minkum la ya'malu حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع kuma mutum daga cikin ku zai ci gaba da ayyukan da yake aikatawa kenan na nema aljanna kenan hatta ma ya kuma baina huwa baina jannati illa zira har ya kasance babu wata tazara tsakaninsa da shiga aljanna face sai zira'i guda ɗaya fa yadduqu alaihi kitabuhu littafin nan da aka rubuta masa shaqiyyun aw sa'idun sai ke to suna faga abin da aka rubuta masa sai ya faki hanya fa ya'malu bi amali ahlin nar sai ya aiki aiki irin mutanen wuta fa ya dakulahu sai ya shiga wutar Allah min tsari ibn qayyim rahimahullahu cewa ya tun farko wannan fima yabdu linnas sai gaba kamar aikin aljanna ne wani ke aikata ya zo cikin lafazi cewa fima yabdu linnas ga abin da ke bayyana ga mutane kuna ganin ayyuka alkhairi ne ke aikata ya ba da misali da jarumin nan da aka zo wurin yaki kashe kafirai ɗaya ke ta yi bala'i ɗaya ke ta yi ana ta mamakin ana sha'awar aka haɗa ma annabi annabi sai ɗan wuta ne suka ce a wajen zaruntakar na gannaci da kahirai da ke kashe wanda sai wani ɗau alwashi sai wato ni ko zan lafinke shi duk inda zai shiga zan shiga tare da shi ya yi tabi shi ana tuka fiya duk inda zai shiga suna tare sai aka yi mai rauni ga jiki ya gabe iya daure ma raunin ne sai ya kafa mashinsa sai jikin bisa mashin ya soke kanshi shi ke nan sai ya mutu sai wanga da ke biye da shi sai shekwai zai faɗa mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu annaka rasulullah na tabbata lalle manzo Allah ya ce me ka faruwa ya ce ai mutumin nan da kace dan wuta ne kaji kaji kaji kaji kaji yadda lamarin ce yadda ya kuwa ba ku sani ba kuma na faɗi kuna mamaki can kuna guna guni ga kuwa abinda zai bayyana gare ku ayyuka ne na alkhairi yake aikatawa ba ku san manufar saurin aikata waɗannan ayyukan da yake aikatawa in masallatai ne yake ginawa makarantun islamiyya yake ginawa nauyin malamai yake ɗauka nauyin kaza nauyin kaza kaza kaza kaza ga dai ayyuka dai na alkhairi ku roƙa mai Allah Allah ya sa niyyar ka ta zama ta ƙwarai amma ba ku san me yin manufarsa ba wa ya'mal hatta ma yakunu bainaku wa bainan nari illa zira sannan akwai wanda shi ko zai ta aiki ayyuka mutane suna ganin cewa ayyuka ne na ta'addanci har ya kasance babu abin da ya rage tsakaninsa da mutuwa illa zira a face zira'i kawai fa yanzu alaihi kitab sai ga littafin nan da aka rubuta mai tunan da aka rusa mai rai sai wannan kaddaran ta so sai ya saki wannan layi ko kuma sai ya kyauta niyyarsa inda can gurɓataccen niyya gare to yanzu ya canza niyya fa ya amal bi amal ahalin janna sai ya aiki irin aikin mutane aljanna fa ya da kula ha sai shige mahallin shahid na wannan hadisin shine summa yab'athu Allahu malakan nan ne sunan mala'iki yazo na'am haddathana Muhammad حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يوسف بن عقبه عن نافع قال قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني يوسف بن عقبه عن نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأعرف فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له قبول قبول في الأرض
حدثنا محمد بن سلام شين البيكندي قال أخبرنا مخلد شين ابن يزيد الحراني قال أخبرنا ابن جريج شين عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال أخبرني موسى بن عقبة النافع شين مولى ابن عمر قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم تابعه أبو عاصم عن ابن دريد وأن ضميرها نقوم عن مخلد ابن يزيد شين أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل يروى متابعة عن ابن جريج قال أخبرني مصب بن أقبة saboda haka turkin wannan hadisin shine ibn jurayj yana ɗalibai guda biyu makhlad ibn yazid da abu asim abdahat ibn nabil abdahat ibn makhlad annabi an musa ibn uqba annafi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل سوى إذا الله يسوم تن سوى الله يكري جبريل يتيما إن الله يحب فلانا فأحببه Allah yana son wani saboda haka kai Jibril ka so shi. Fa yuhibbuhu Jibril. Sai Jibril ya so shi. Fa yunada Jibril fi ahli sama. Sai Jibril shi ko yayi kuwa a can sama bayan an ba shi umarni. Cewa inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Ku duk waɗanda a cikin sama sama ku sani Allah na son wani saboda haka ku so shi. fayuhibbuhu ahlus sama waɗanda a cikin sammai duk sai su so shi thumma yudau lahu alqabul fil ard sannan sai a sanya karɓuwarsa fil ard aban ƙasa sai ka ji a zuciyarka kana son wani menene dalili ba ka cewa ga dalili kace ni dai ina son shi haka kai kuke son shi kwarai ku sai ka ce lamari ne na ban sha'awa amma ba ka ibada misali cewa ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya sa kake kun shi wani lokacin kuma sai ka iya ka bada misali wannan misalin zai zamo dalili ne kawai amma asali shine Allah ne ya sanya son sa a cikin zuciyarka to haka ma idan Allah ya ƙi mutum haka lamarin ke faruwa sai ya sanar da Jibrilu ina kin wani saboda ku ci shi sai ya ƙi sai a bashi umarni ya shelanta a can sama cewa Allah na kin wani saboda ka ku shi sannan sai a sa kiyayyarsa kuma a ban kasa a shimfida kiyayyarsa a ban kasa sai kowa ya jima bai kunsa to haka lamarin yake mahallin shahid dai a wannan hadisin shine fa nada jibril nada jibril shine mala'iki da ya cikin wannan hadisin kuma mahallin shahid din kenan حدثنا محمد حدثنا محمد قال حدثنا ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو الصحابة فتحكم الأمر قضية السماء فتختلف الشياطين السمع فتقرأه تشوفه إلى الكهان فيأتي
حدثنا محمد شين ابن يحيى الزهلي قال حدثنا ابن ابي مريم شين سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا الليل شين ابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن ابي جعفر شين عبيد الله ابن يسار عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نانا عائشة تاجم أن الله صلى الله عليه وسلم ينأتيوا إن الملائكة تنزل في الأمان ملائكة سنة سوقوا أكسن جراجزي وهو السهار wato suna saukowa daga sama bayan su an shi umarni daga wurin Allah sai su sauko daga cikin giragizai fatazkuru al'amara kudiya fi sama sai su ambaci hukuncin da Allah su bada wata ala ya yi a can sama da aka ba su sako su je su aiwatar su je su zartar to nan fata surku shayatinu as-sab'a sai shaydanu su lade su saki wannan sauraren abinda ubangiji ya hukunta a sama din fatuhihi ila al-kuhan sai su zo su cusa ma bokayensu waɗanda suke aiki da su waɗanda alƙawari ke tsakaninsu fa yakzubu na min hami a takabiba su ko bokayen nan za su laɓa da wannan gaskiyar da suka samu su yi ƙarya ɗari min inda an fusikin daggare su ne suka ƙirƙiro wannan ƙaryar a ce za a yi abu kaza saboda ka za su yi na gaskiya guda da su yi na gaskiya guda ta tabbata to shi kenan sun kama duk wanda zai mata so gare su ai wani abin da ya faɗi a wayan kan yi aiki ai da ya ce kaza shi kenan da ya ce kaza ba ku ga abin da ya faru ba to shi kenan daga nan ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya za a ba mutum laƙani je ka yi a ba shi wasu kalmomi masu wuyan faɗi a ce kuma da ya yi kuskure to shi kenan ba tafin da asar ƙarya ce wurin karanta wa mutum zai dabirce da ya dabirce shi kenan boka ya sa a bisa gare shi ko wurin aiwatar da abincin duk yadda ka aiwatar rankar dawo zai ce to ba yadda na ce ka yi kai shi ba akwai da yadda an kai to duk ƙarya ce yake yi inda yana iya biya makansa bukata to da gare shi za a fara gani dama shi zai ta taimaka mutane ba ka zuwa ya nemi ko sizinka in dai zai iya taimaka maka ga bukatar da kake nema to shi mai zaunar da shi bukata fa ta zaunar da shi yana ba mutane magunguna da abin da yake yi yana samun abinci to inda kura na yawa ta zawo maganin zawo da ana sai ta wakanta tukunna ko amma mace duk sai ta sai da jerin ɗakin ta tace ta ba boka ran da yake faɗan kaza sai ce to aikin gawa sai da sai da jan zakara sai sai da jan zakara to jan zakara na ina za a da jan zakara na ka yanke tallanwa tallan boka dai ba tallan malam ba lalle bello kajiya lalle boka aka cewa
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ابي سلمه والاغر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام قوى الصح وجاءوا يستمعون الذكر
حدثنا أحمد ابن يونس ابن يونس في لأك شيخ الصحيفة يدكك بوت الكتاب كرمتا وشي ما ينا كرتو حديث هذا مني بعد التافي يكي بوت يوابا amma kamar ya buɗe littafin ne yana karatu yadda ba ku kuskuren ɗigo haka shi ma قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة شين ابن عبد الرحمن والأغر أغر شين سلمان الجهني ثم ذاك ابن شهاب نادى ما لم يبيو أولا حديثه أبو سلمة ابن عبد الرحمن دا سلمان الأقر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة إذا رانا الجمعة تزو كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة مساجد يوم كام مسجد يوم كام ما مساجد كثيرة ƙofar kowane masallaci to mala'ika na nan zaune يكتبون الأول فالأول suna ɗauka a tandas wanda ya fara tahowa a rubuta sannan wani sannan wani sannan wani waɗannan su suka to cikin asa'atul ula saboda haka alƙawarin da aka yi musu za a ba su ladar sun yi sadaka da taguwa ko wannan su za a ba shi wannan ladar waɗanda kuwa cikin sa'atul saniya suka taho za a ba su ladar wanda ya sadaka da nagge wato saniya waɗanda ku cikin sa'atu sadisa suka tafi za a ba su ladan wanda ya sadaka da rago ƙosashe mai ƙahoni wanda ya zo cikin waɗanda suka zo cikin sa'atu rabi'a za a ba su ladan waɗanda suka yi sadaka da kaza sannan waɗanda suka zo cikin sa'atu khamisa za a ba su ladan waɗanda suka yi sadaka da kwai daga nan fa iza ja'a al-imam ko فإذا جلس الإمام إذا لم يدون عبك منبري دووا الصحف دوسة سويه تكدون ربطنس وجاءوا يستمعون الذكر سيفزو سنة سورة خطبة وان يزو دبايا تبيت كي أتندس كم بونس كن دا أكي باير تيكي نعا روحي محل الشاهد شيني الملائكة فيكم ذاك أنبت أكثر من حديث حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم
حدثنا علي بن عبد الله شين ابن المديني قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة الهلالي المكي قال حدثني الزهري شين ابن شهاب محمد ابن مسلم عن سعيد ابن مسيب شين ابن حزم قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد Umar ya gitta a cikin masallaci wasan ibn sabitin kenan yun shidu Hassan ibn sabit yana rera waka cikin masallaci irin wakan da musulunci ya yadda da ita faqala sai Umar yake kuntu unshi sai Hassan yake kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka da umar ya daina rarra waka sai harare shi gabanin da ya zo a cikin muwatta hararen da da ya mai ya san cewa magana yake sun yi ya ce oho dai ina rera waka cikin wannan masallaci alhali lokacin wanda ya fi ka yana cikin masallacin kuma bai hana saboda ka ko kai baka hana gani nan bari nan dukiyar uba wani haka yake da yizi a zaɓe eh ta sai mai umar ya ce kuma zafa ce la bi hurera sannan shi hassan sai waiwaya inda bi hurera faƙaɗa sai ce un shi duka billah ina gama ka da allah kai abu hurera a sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu shi kaji manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajib anni hakan kamar min da martani ga ƙurayshawa اللهم أيده بروح القدس الله كرفة فيش ده روح النمي ترفي جبريل كده كاجي منذ الله فداك كوبك جبا قال يا نعم ناجي هكذا كفى حجة بكما كيف شي كده أبدكم تونا روح القدس da ya zuwa cikin wannan hadisi mahallin shaɗin ke shine jibril ko zikirul mala'ika muke ciki umar bai daddara ba sai da je wajen masallaci ya je gina rufa bayan kammala gina ruhon sai zo cikin masallacin sai ya sanarwa duk wanda ke son ya rera waka ko ya ɗaga murya to ga wuri ta an gina masa dan masallaci wurin zikirin Allah ya yi maganin shi ko bai yi maganin shi ba ya yi maganin shi na akwai wata siyasa a da shi hassan ibn sabit nan wurin da ke zama yana rera waka awa gida ne gare shi kuma awa shago ne gare shi an fahimta amma ba na bidan kuɗi ba na bidan lada to za a raba shi da gidan ko za a raba shi da shago a an kai mai ba kuɗi an ka ba cewa te gidan sai gina gida ga wani wuri ka bar mana masallaci ba ko ba kuma kora ce an kai cewa bar mana wuri wuri na gwamnati na bar mana wuri sai da gwamnati ta gina mai wuri aka ce to tashi bar ga wuri can to haka shi ya kamata duk aikin da gwamnati za ta yi a wuri waɗanda an nan sai a tara da musu wani wuri bayan an sanar da su muna da bukatar wurin ga amma ga wuri can za mu tanada mu bayan an kammala tanadawa a ce to maza ku kwashe hukuma ce an fahimta ko kuɗi ko da aka ba kada a yi murƙushe su ko kuwa ko a biya ka cikin dare ya kwace ko kuma gobara ko wani abu sai zan kayi ba ka da tsuntsu ba ka gatar ku amma a daga an tana dama a ce to tashi koma can shi kenan ba ka da uffan ba ka da abincewa yan fahimta ko haka ne kamata gwamnatoci musu zanka aikatawa in ko ba su aikata ka nan ba to yadda suke aikatawa a gamsar da mutane da abin da za a ba su na ma'adarar ma حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ارجهم او هاجهم وجبريل معه
تحدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب غير كذوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بحسان uhujuhum kai musu zambo aw hajihim ko dai uhujuhum yake ko kuma hajihim duk dai na nufin kai musu zambo yanda suke wa musulunci zambo wa jibrilu ma'ak kuma jibril na nan tare da kai ba mai iya ma komai na
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير إسحاق وحدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا علي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم بني غنم زاد موسى موكب جبريل
حدثنا موسى بن إسماعيل سيني أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جرير سين ابن هاجر الأزدي البصري حول السند يتي وحدثنا إسحاق سين ابن إبراهيم الحنظلي wanda ya shahara ana ce mai ibn rahoya قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أن داود شي جرير ابن حازم وأن إسناد النازل كنم جبهاري إسناد نفرقو شي نعالي mutum ɗaya ne tsakaninsa da jari ko amma gombe isnadi na biyu mutum biyu ne tsakaninsa da jari ya zama isnadun nazil kenan qala sami'tu humayd ibn hilal in ji da jarir kenan ibn abi hazim عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار كاتني إنا ديب وتقورا سابع ميتاسوا في سكة بني غن أشكون قرفة بني غن أشكون قرفة بني غنمي فزاد موسى موسى ابن إسماعيل أشكي حديث ya yi ƙari amma shi ishaq bai da wannan ƙari ya ce maukiba jibril maukiba jibril maukiba ɗin malamai sun ba maukib fasarori guda uku ko kuma yanayin karatu guda uku ko da ce maukibu maukibu in a ce huwa maukibu jibril ko kuma a ce a'ani maukiba ai nasba maukiba jibril ko kuma a yi idafa ga abin nan da gubar badalki badalin ga gubar a ce ta'amni an zuru ila mawuki bi jibrila maimakon ila gubarin sai a ce ta'amni an zuru ila mawuki bi jibril ka ce da ni ina zibin mawuki shine jama'a ake ce ma mawuki kuma galiban jama'a wanda an mahaya abin nan dawaki ko kuma dai raƙumma ko wani abin hawa su wace ce ma abin nan mawkin shi da ke mawkin da jibril wato wuran da jama'an da ke tare da jibril ne ke tayarwa nake gani a cikin wannan farfaɗar bane gurin nan ne cikin garin madina bane gurin ɗin suke to nan mahallu shahid shi ne ce wanda ya mawkiba jibril mawkiba jibril حدثنا فروة حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل سلسلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده عليه ويتمثل للملك أحيانا رجلا لي ويتمثل لي الملك لي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فعلي ما يقول
تحدثنا فروة حين ابن عبد المجراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه حين أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي وانا حديث يا جماعة تنفر كل التاسع لكن كتاب بدء الوحي حارث بن هشام يتبع منذ الله صلى الله عليه وسلم cewa yaya ne wahayi ke zuwa mu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kullu zalika ya'tini al-malak ahyanan duk lokacin da wahayi zai zo mini to wani bin mala'iki ne ke zuwa mini kuma fi misli salsalatul jarar a cikin kamannin abin da bugawar kararrawa kamar yadda kararrawa ke bugawa garen garen garen garen to haka nan nake ji idan mala'iki ya zo mini fa yaqsimu anni sai yanke mini wa qad wa'aytu ma qala kuma na kiyaye abin da ya faɗi wa huwa ashadduhu alayya kuma wannan nau'i na wahayin shi ne ya fi min tsanani a kan duk wahayin da ke zuwa min wa ya kama sabiliyar maraku a hayanar rajulan wani lokaci kuma mala'iki yana zo mini ne cikin misalin suran mutum suran namiji fai kalli mani sai mini magana fa'i ma ya kuru kuma sai in kiyaye abin da ke faɗa mahallin shahid shi ne zikirin mala'ika ko na'am حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله جعله خزنه الجنه اي كل هلم فقال ابو بكر ذاك الذي لا توعى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون منهم
تحدثنا آدم شين ابن أبي إياس قال حدثنا حدثنا شيبان شين ابن فروخ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة شين ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله wanda ya ciyar da ya sadaka da abu biyu ba wanda ya sadaka da miji da mata ba ko kuma ba wanda ya ciyar da miji da mata ba ko duka na ɗauka ko eh to ba wanda ya ciyar da miji da mata ba ba kuma wanda ya sadaka da miji da mata ba taho zauj shine abu guda biyu couple kenan ko mhm to wanda ya sadaka da abu guda biyu ka dauko dirhami guda biyu ko dinari guda biyu ko ka dauko tago da wando ko takalmi ko kai sadaka da su zaujain kenan to fi sabilillah an sa sharadi ko ya zan wannan sadakar da kai sai ne fi sabilillah an fahimta ko ba fi sabili takara ba an fahimta annan takara ne ba a baki lada yana yi ne don me bai jawo hankulan ku guje fa mai ƙuri'a to ba zai ba za a rubuta mai lada don ya kasance fi sabilillah da atbu khazanatul janna mala'iku masu tsaron aljanna to za su kire shi ai fulu halumma bi ma da fulan tarhim ne na fulan za ce fulu tun da an tarhim harfin ƙarshe don ma da harafin ƙarshe take ko to sai a kawo ga harafin da ke ƙarshen wanda ake gani a rubuce an fahimta ko sai ya ce sai ke kulu halumma wane taho mai sadaka ya shiga aljanna kofa sadaka mai azumi kofa azumi mai zakka kofa mai mai kuma jihadi kofan jihadi haka nan dai duk aikin da mutum ya fi shahara gare shi na alkhairi to sai a kira shi wannan kofar fa qala abubakar abubakar siddiq radiyallahu anhu sai ce zaka allazi la tawa alayhi ai wannan shine wanda babu halatta a kansa wanda za a ce zo ga ma kofar da zaka shiga har sai an kire ka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce arju an takuna minhum kuma ina kaunar ka zabo daga cikin su waɗanda ba halaka a kansu Allah ban ba ina ganin zamu da sa'a saboda lokacin magariba ya ba matso sai hakuri da abin da aka samu abin da makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai wa'azin da ake gayyata a Mus'ab ibn Umayr ranar Lahadi za a gabatar da wannan wa'azin akwai malamin da zai zo daga Bauchi yana cikin masu kaddamar da wa'azin malam abdulwahab shiki malam abdulwahab gwani sai kuma dr jabir sani mai hula da sheik malam ibrahim madera su uku ne za su gabatar da wannan wa'azin bayan la'asar a musab ibn umair sannan akwai littafai biyu da malam husaini madera zai gabatar a women center da ke anan sokoto gobe idan allah ya kai mu da karfe goma na safe waɗanda ke da daman da kuma laccan da za a gabatar bankin gabatar da littattafan guda biyu.
akwai Zadul Ma'ad.
Abdullahi Abdullahi Jos, insha Allah ta'ala na ƙarshen wata wanda za a yi gobe da jibi, insha Allah ana gaita kowa da kowa.
Karatun